بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا محمد الفاتح الخاتم على آله وعلى أصحابه ومن تبعهم ووالاهم بإحسان إلى يوم الدين حق قدره ومقداره العظيم آه يوم بيار وسع بيار آه ميلادية دبو بيو دا هربو ولا شدة نعم دبو بيو دا عشرين دا هربو za a ci gaba da karatun daura wanda maulamu sheikh muhammad sallah albarnawi yake gabatar mana na littafin misbahu salih wanda yake gabatarwa a garin dancuwa babbar zawiyar shekuli ayyuba radiyallahu anhu a babbar zangaya ta shekuli sani allah kara masa rahama wadda da shi
kawo sirati goma iya gudun da sami اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من جهتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله وهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينجوها فهجرته إلى ما هاجر إليه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا مباركا قال المؤلف رحمه الله تعالى باب النكاح وما يتعلق به ya ce wannan babi ya kuma bashi ne akan hukuncin aure da abin da yake ratayuwa da aure irin su shika irin su kome irin su li'ani irin su ziyari da sauransu duk za mu karanta a cikin wannan babi yundabu lil muhtaji ma amil anat zi ubatin tazwij bikirin la abat wal wajhu wal kafu bi ilmi yunzaru wa kudubatun fi kidibatun wa yuzhar farko da yace yundabu an so lil mutaji ga mabukaci ma amnil anat amma tare da amincewa ainihin fasadi shi mabukaci ne lafiyan shi kalau yana bukatan zama da iyali amma kuma a matsayin shi ko bai yi aure ba ya amince ba wani barna da zai faru tattare da shi kuma zi'u bakin ma'abocin wadata wanda zai iya yin aure ma'ana zi'u bakin ma'abocin tattali wanda yake da abin yin auren to wannan an so tazwiju bikirin ya auri budurwa la abad wanda za ta yi wasa da shi kaga nan a wannan matsayin irin wannan mutumin aure mustahabi ne a kan shi shi lafiyayye ne mabukaci amma kuma ya amince wa kan shi ko bai auren ba ba abin da zai gudana kuma amma yana da abin yin auren to kaga yanzu a nan sai aka ce aure mustahabi ne to idan mutum ya rasa ɗaya daga cikin wayannan abubuwa akwai halin da za ka yi ya kai aure ya zama wajibi a kan shi akwai lokacin da kuma za a ce auren ma kwata-kwata bai halatta ba akwai lokacin da za a ce makaruni ne akwai lokacin da za a ce mubayi ne ya halatta yanzu misali mutumin da nan ya ce yin mutajin mabukaci mutumin da ya san shi kan shi bai da lafiya baya bukatar auren sannan kuma ba shi da abin yin auren in yayi auren zai cutar da ainihin wacce aura ne to yanzu shi wannan kwata-kwata bai halatta ya aure ba tunda in bai yi auren ba ma ba abin da zai faru sannan in ya yi auren ga matsalar da za ta faru to wannan bai halatta ya aure ba akwai wanda kuma yin aure zai zama wajibi a kan shi na'am mabukaci ne wanda bai amincewa kan shi ba in bai yi auren ba zai iya barna mm, sannan kuma yana da abin yin auren Yeah.
yanzu wannan dole ne ya yi Yeah.
aure in ya zauna bai yi aure ba ya yi zunubin da Allah zai kama shi na'am
to idan aka zo yin aure wal waju wal kafu bi ilmin yunzaru mm, wa kudubatin fi kidimatin wa yuzharu yace in mutum ya zo zai aure mace yun- yunzaru ya halatta a fi- a- a- a- a kalli alwaju fuskan matar da zai aura wal kafu da tafin hannunta guda biyu nan ne kadai ya halatta ya kalla sauran cikinta gaba ɗaya al'aura ne shi ma kuma bi ilmin da saninta in yarinya ce kamar budurwa da sanin iyayenta dole sai ya nemi izinin yana so ya ga wance ya gana da ita in an mar izini in sun zo ganawan bai halatta ya kalli ko ina a jikinta ba sai fuskanta da tafin hannunta guda biyu. wannan kenan na'am wa hudubatun fi kidibatin sannan an so yin huduba fi kidibatin cikin neman aure wa yuzaru kuma ana so a bayyanar da huduba idan aka zo neman aure aka tura tambaya idan aka zo aka zauna kafin a yi tambayan ana so a gabatar da dan mukaddima na huduba a yi hamdala a yi wa annabi salati a ɗan yi bayanin akan abin da ya shafi aure sannan sai a shigar da neman tambaya ana son yin haka in ba a yi ba ma ba matsala amma an fi so ne a yi haka وجاز بالعقل لكل أن يرى كلا والاستمتاع هاشا دبرا kaga a dazu lokacin nema muka ce bayanai ce kalli ko ina a jikin ta ba sai fuska da tafin hannu ko to wajaza bil aqli da zaran an daura musu aure da matar nan to ya halatta li kullin da shi da ita don kowanne an yara kullun ya kalli kowanne ba kayyade mar kallon ko ina a jikin ta bai ma ba kayyade mar kallon ko ina a jikin shi ba ya halatta kowa ya kalli kowa kallo na jin daɗi wal istimta'u ya halatta kowanne daga cikin miji da matar ya ji daɗi da ɗan uwan shi inda aka hana hashen dubura banda dubura kaɗai banda nan ko ina mutum zai iya ja- jin daɗi da matarsa tunda an ɗaura musu aure ta zama matarsa ta sunna ولم يجوز لخائب أن يخطب مخطوبة إلا لفسق هجبا ولم يجوز بايا هلتا لخائب غريمي نيمان أولي أن يخطب يا جي نيمي أولا مخطوبة وند وني يزوي نيما أكباشي mm, ba na zuwa neman aure a ce an zo tambaya a ce an bayar ba to duk wanda har ya je ya yi tambaya an ce an bashi ana kokarin a yanke sadaki a sa rana zuwa daura aure to bi halatta wani kuma ya zo ya yi tambaya a wannan yarinya ba nema wannan kofa abu da yake mutum ko mutum dubu ne za su iya neman auren yarinya wannan ma ya zo ya nema wannan ma yana da dama amma in aka ce turo mutanen shi ya tura mutanen shi aka je aka zauna aka yi magana aka ce an bashi kaga yanzu an buɗe mar kofa ko to riyanata wani ya zo ya nemi wannan yarinyar illa li fiskin hajaba sai dai idan ya sha mukance li fiskin domin fasikanci misali wanda ya je ya nema aka bashi din dan iska ne ko saboda sun rasa yadda za su yi ne ko ba su sani ba ne ko wani dalili da ya sa aka amsa wa dan iska akan an bashi na'am ka san kuma yarinyar nan mutuniyar kirki ce in ka bari dan iskar nan ya aure ta abin nan ba zai kyau ba kai kuma ka san kai mutumin kirki ne ka dace da ita to yanzu ko an amsa wani za ta iya zuwa ka nema dan a tura shi a baka saboda ka tsira da mutuncinta dan Allah ya ce alkabisa tu lisabisin ya ce kuma tsayibatu li tsayibi kar a hada kabisu da tsayibu kana da daman ka je ka ture shi ka aura wai ala khidmati zawjin awwali to zawjin awwali to yanzu idan mutum biyu ɗaya ya je ya nema an bashi ana tunanin yankan sadaki na daura aure sai wani ma ya je nema aka bashi to yanzu idan aka zo rikici ya faru wa za a daura wa ala khidmati zawji awwali zawjin awwali tana nan akan neman auren mijin farko tunda an amsa mar har an bashi to lokacin da aka zo daurawa dole da shi za a daura to idan aka daura da na biyun fa aka watsar da shi fa yusuf sani miji na biyun ko an daura idan aka ji hukuma za ta ɓaci wannan auren idza lam yadkhuli in dai bata tare gidan shi har yi kwanan aure ba shi wannan gashi ruga komai an zo an yi tambaya an bashi an tabbatar shi kuma wannan daga baya ya zo sai ya nuna matsayi aka bashi har an ɗaura aure mijin farko ya kai ƙara in dai bata tare ba hukuma za ta rusa auren na biyu dole a mai da ita zuwa ainihin wanda aka amsa wa da farko kaga nan yace izalam yalkuli idan kuwa ta tare gidan shi yayi kwanan aure to shikenan ta kubuce wa da farkon sai dai a je a bashi hakuri in ya hakuri to duk ya hakura hukumai sai ya tafi kan zaujatil mafudi wannan hukuncin sa kamar matar wanda aka rasa mutum ne ya bata ko da ya bata sai aka kai ƙara matarsa da ta kai ƙara ma zarfil ajal aka ɗiba mata ajalin shekara hudu dama haka ake yi idan mutum ya bata ya yi tafiya ba a san inda yake ba matarsa ta mutu ta kai ƙara to yanzu a nan bayan an gama bincike ba a san inda yake ba sai a ɗiba mata shekara hudu amma shekara hudun nan ba ku kula sai idan akwai komai mijin ne babu ya bar mata gurin zama ya bar mata ci da sha ya bar mata sutura komai wanda miji zai wa mace tana da shi kawai mijin ne babu sai a ɗebi shekara uku kaga mafhumin magana da a ce babu wannan ɗawainiyar fasancin shekara hudu wajen kan ya talauci ya kasa rike iyali yana nan din ma ba dole a raba auren ba balle kuma baya nan saboda haka kasancewar ɗiban wannan lokacin sai idan akwai komai mijin ne babu to yanzu idan aka ɗebi wannan ajalin ta je ta gama shekara hudun nan ta zo alƙali zai ce to yanzu mun kaddara mijinki ya mutu ki je ki ta kaba shine wa'iddatul wafati shine wa'iddatul faqdi sai ta yace idda na rashin mijinta kuma ba wannan duka watar wimin hasal bayan saurarawa da ya tabbata kama a ɗibi wannan ajalin ba wai kawai daga ta zo wallahi mijina ya fita ba sai inda ya to za a to ki je ki shekara hudu a'a sai an jinkirta an yi bincike an tabbatar da ba a san inda yake ba sannan za a ɗibi wannan ajalin in ta gama kuma a ba ta izinin ta je ta yi ta kaba idan ta yi ta kaban nan ta gama sai alkali ya ba ta izinin in kin samu mijin aure ki aure to a wannan halin da ya tashbihin da ya yi da nan ta zo an ɗebi lokaci an yi bincike ba sai inda yake ba an shekara gudu ba a ji labarin shi ba ta gama ta kaba ba sai inda yake ba aka mata izini ta je ta yi aure to yanzu da ta yi auren nan bayan auren sai ga mijin ya zo ko bayan auren sai aka ji ashe mijin yana raye a gari kaza to yanzu a nan ma idan miji na biyun nan bai yi kwanan aure ba za a mai da ita mijinta da farko idan ko ya yi kwanan aure shi kenan ta kuɓuce wancan mijin na farko kamar yadda a can ma ya ce idan ainihin ya yi dukuli ta kuɓuce wancan mijin farkon to shi ma wannan haka ya ce iza a talmar kudu idan shi wanda aka rasa dinnan bayan an gama wannan jinkirin gaba ɗaya ta yi ta kaba ta yi aure sai ya zo au ko kuma har yanzu har ya bayyana ashe yana raye buya yayi yana guri kaza au ma ta badal akadi ko kuma aka samu ainihin labarin mutuwan shi amma aka ce ai mutuwan da ya din bayan an daura auren ne in ja alkabar idan labari ya zo to yanzu ɗaya daga cikin labarai ukun nan ya zo ko shi da kanshi ya zo ko ya bayyana an gan shi a gari kaza yana raye ko kuma ya rasu amma rasuwan ya faru ne bayan an daura aure to yanzu anan in je miji na biyun nan bai kwanan aure da ita ba za a cire ta a mai da ita mijinta na farko yawa mutuwan yayi ta je ta kaba idan ko a yayi kwanan aure to yanzu ba zancen mijin farko ta kuce mashi yake cewa fatar bi duku na uku awwal lati sunaini ko kuma mace ta walitta ainihin waliyanta guda biyu dama ita ba zaura ce me wa babanta baya raye amma akwai yan uwan babanta tana da kanin babanta a Kaduna ta kai mai ziyara ta ce wallahi ni na gaji da zaman nan dan Allah kawo in ka samu mai bukata ta karma ka mun waya in dai ka ga ya dace kawai daura min aure kaga ta bashi bawa ko kuma nan ma a caji tana da wani ɗan uwan baban shi ma da ta je ka san wanda ya matsu an ce wanda ruwa ya ci ko ta koke gari kamawa zai yi ta faɗa a can kuma wannan ma ta gaya kuma kowanne bata ce ta gaya wa ɗan uwan shi ba kaga kowanne yana da damar yana samun karya kuce daura mata aure shikenan ko kullun aqada kowannen su sai daura mata aure ba tare da sanin ta mai wa ɗan uwan shi izini ba to yanzu a nan ita wannan matar ta waye a cikin biyun sai mu ce wanne aka riga daurawa idan aka cancance wanda aka riga daurawa to na biyun sai hakura an yi aure kan aure ke yanzu misali shi wannan na kaduna sai ya yi waya ya ce na ba ɗaura mata aure shi ma na caji ya yi waya ya ce ya ɗaura mata aure mu ce "Ah, ya mace ɗaya da maza biyu aka caji ita ta izini sai mu ce to wani aka fara ɗaurawa kai na kaduna ya ce a wurin alhamis muna tashi a karatu ka ɗaura kai ma na caji ya ce a wurin juma'a ne da aka yi huduban juma'a aka ɗaura kaga na alhamis ya riga sai mu ce na juma'a ku yi hakuri kun yi aure kan aure mun gane to amma idan shi na biyun ya tare da ita ba tare da sanin an ɗaura mata da farkon ba har ya yi kwanan aure shi kenan mazar shi ne in masa hassani idan miji na biyu har ya shafe ta to mazar an mambata shi kenan ya wuce wanda ya bayyana cewa shi ne na farkon kai na farko kun ɗaura aure ranar alhamis dama manya suna cewa ka je ka daura mata inda ha ai ba komai ai ba batsan gaya bace in Allah yarda ranan ainihin in mun samu ke ranar dadi zan aika a tattaro gaba daya shi ko na ran juma'a ana daura aure ko da asar ba ai bai rugo ya zo ya hauzi kawai ku kun zo daukan amaryar ku ranar ladi sai a ce ya ai tana gidan wani to ko da na shi aka fara ko da naka aka fara daurawa inda wannan tarihi ta tare gidan shi ta ma hauti shine in masa hasani in na biyun ya shafe ta ba tare da sanin akwai miji na farko ba shikenan mazat amman bada ta wuce wanda ya bayyana cewa shine na farko din nan ta wuce shi za ta tabbata a gidan mijinta na biyu mun gane to idan anan ya zamo da aka bincika gashi kowanne bai kwanan aure ba kowanne sun zo da pickup ɗinsu za su ɗebi kayan aure yaya suka ce mun zo ɗaukan matarmu wace ce maryam kowa suka ce ma mun zo daga ainihin caji da ɗaukan ta wacce maryam ya aka yi ta ce yi fara dariya ta ce wallahi akwai babban mu na kaduna na gaya masa kuma gaskiya na caji ma din ni na gaya masa kuma kowanne gashi ya ɗaura an zo ɗaukan kaya to yanzu ya za a yi sai a bincika wanne aka fara ɗaurawa da aka zo bincike ku na kaduna yaushe aka ɗaura suka ce bayan sallan juma'a ran juma'a ku ba na caji suka ce mu ma nafsul amri bayan sallan juma'a aka ɗaura a'a To, ku karfe nawa kuke sallar Juma'a? Suka ce mu karfe biyu daidai ake fara sallah. Kowane ainihin kyari suka ce mu ma karfe biyun limami yake fara sallah. To, ku da aka yi sallan da yaushe aka ɗaura suka ce ai dama liman yana gamawa ana yin fatiha da salatul fatihin da aure ake ɗaurawa kuma haka aka yi shi kaɗai ne mauren da aka ɗaura. Kowane kyari suka ce mu haka ake kaga kowanne ba a san lokaci ba a san wanda ya riga wani ba to yanzu a nan sai a ce a bata auren gaba daya sai a ce yarinya ta yi ainihin farin jini kai ma an bata kai ma an bata na'am to tunda an bata yanzu ita kuma sai ta zaɓi wanda take so sai a daura mata tunda an rasa gane wanne ne Alama ko in kuma ta ga dama akwai mai so ma a garin dama ya kasan akwai zamani wanda yana so amma kuma yana kaiwa kasuwa yanzu ya ji cewa wasu sun zo in ya zo ya ce yana so za ta yi watsan da wancan ta ce dama ga ɗan garin mu? Na ba dan rashin ɗan dan ciwo bane za a wuri na yanzu da daidai. Shi kenan sai ta abin da take so za ta aura. Wannan wanda aka ɓata ɗin ba yancin cewa wai dole ta auri ɗaya. Tana da damar ta auri duk wanda yake son ta. Wannan nasin kan an riga an ɓata shi. بالإجة منا خطبة وإن أبد فيها عليها عربها للأبد إما سهابها بذاك الأبدي أو بعدها إلا بعقد مبين yace imna ka hana aure fil iddati a cikin idda wannan nassi ne na qur'ani wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablugal ajala yawa ta yablugal me kitabu ajala saboda haka ka hana aure a cikin idda neman auren kenan wa in akad idan mutum ya zo ya nemi aure mace tana idda bata gama ba akad har ya ɗaura auren biya a cikin iddan alaiya a kanta ya zo aka ɗaura mara aure da ita tana cikin idda to fa haramu halil abad na'am malamai sun haramta ta har abada yanzu wannan auren za a ɓata shi kuma an ɓata shi daga nan har abada in yau za a waye gari duk duniya ba namiji sai shi ita ma duk duniya ba mace sai ita to sai dai a haƙura a mutu duniya ta tashi amma ba aure a tsakanin su har abada amma fa in masa hafiha idan da aka ɗaura auren tana cikin idda kuma ya sadu da ita tana cikin idda kuma ya sadu da ita bi zakal asadi da wannan ɗaurin auren au ba da ha kai ko bayan ta gama iddan in dai an ɗaura auren a cikin iddan ko bayan ɗaurin aure ya sadu da ita za a ɓata auren kuma har abada ba aure tsakanin illa bi aqdin mubdi sai dai da wani aure sabo aka ɗaura to wannan kan ba ta yi fauci ba ba haramci tsakanin su yanzu misali mijinta ya sake ta dama kuna cewa masu neman aurenta ko da ya sake ta in ka ce za ka jira sai ta gama idda to ba in an ji labari akwai nagari kaza ma miliyoniya ne na so akwai kaza akwai kaza kai kuma dan garin ne na'am idan ka sake ta gama idda ba za ka samu ba sai kawai ka biyo ka zo ka ce kana so to kuma iyayen ba waki ko ba su san hukuncin ba ko sun dauka ta gama sai aka daura ma aure to yanzu wannan daurin auren in ka sake ka sadu da ita har abada ba aure ba to dama kai almajiri ne sai kai hikimo ka ce to yanzu abin da za a yi bari in gyaran daki ba kai ta ja kai ta ja kai ta ja kuma duk gari an san ka aura ba wanda zai zo ko da ka ja ka ja ka ja tana gama idda da ka fahimci ta gama sai ka zo ka ce ba baya baya ta haihu me ya faru a shawaran nan da muka yi a cikin idda ne kaga babu auren amma yanzu da ta gama a daura mu kaga shi kenan shine illa bi aqdin mubdi dama wancan ka san babu shi dan ka rike ne ka aura yawa yanzu kuma tun da ta gama iddan dama wancan auren babu ma'adu mu shar'an kal ma'adu mu hisan shi kenan sai kawai a daura ma don an daura ma da wannan dauri na biyan kaga shi kenan kawai matar ka ci mun gane na'am wala tuwa'idha biha kar ma kai alƙawari ga mace tana cikin jinin idda cewa zaka aure ta walal wali kai har waliyin ta ma bi halatta gaje ka same ka ce na ji an ji an zago wancan ko eh to da Allah ta gama idda kara saurari kowa ina so wannan ma bi halatta ba. amma wajen wazun tarida an halatta yin jirwaye ba nan jirwaye ka nuna alama wance fa yarinyar nan ta gaba ta mutu ta mutu eh sai ka sai kaza ka aika mata ko irin sallah ta zo ka aika mata da kaya ko kuma irin ta leko din nan wance ya ta ce wannan mutum ne ba kai eh ba shi da hankali zai gara kure ka faɗi dai maganganu wanda zai nuna cewa ba za ta wulakanta ba shine a tare ka dan yi jirwaye ka nuna wasu abubuwa na cewa kana son to wannan ba laifi bane amma lal kauli jali banda magana mabayyani kawai ka fito zahiri ka ce kawai in kin gama idda zan aure ki shine Allah yake cewa wala tuwa idu ko yamma kuma wajen jirwa ya ce illa an ta ulu qawlan ma'rufa ku faɗi magana mai daɗi a gare ta wanda zai kwantar mata da hankali wannan ba matsala ta fito ka ce ke ya sake ki bi da san matsayin ki ba ko eh to zai gane kuransa bari mu gani dai kaza kaza kaza to irin wannan maganganu ba ne